mabuta sauraron radio barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci insha Allahu yanzu kai tsaye za mu je wajen abin da shafi abubuwan da ayoyin da muka fassara suka kunsa za mu je aya ta gaba inda Allah ke cewa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ko mi za mu tinta cikin wannan karam Allah تو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين wannan ya nuna matsansa ya kamata ya kiyayi muraƙaba ta Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ya san da shi kenan kafin ya fara jin tsoron mahaifinsa ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin mahaifinsa yana yiwa ya zamanto baya gida ya fita shi yasa in ka ce in ina gidan duk wanda ya kaza zan yi masa kaza to kenan in baka nan ka ce aimi Ai.
ka ce aikata amma in ka ce a ji tsoron Allah to ai shi Allah hayyul la yamut Kana gani, eh, yawwa haka.
yawa to sai kuma Allah ke ta bunayya ayya malam idan kuma al-hakim yake higaituwa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir ala ma asaba to kaga nan yana kula da ruhin ɗansa ba tausayin ɗanka na baka bar shi bai sallah ka tashi sallah asuba ka ce bari ka tai kai ka yi sallah ka bar matanka da ƴaƴanka ba su yi sallah ba Eh.
wannan kuskure ne babba domin idan kana iya nan duniya ka samu musu daɗi lahira in babu sallah babu daɗi wuta za'a kenan ka- ba tausayin ɗanka na baka bar shi shi gaba da kwana baka tada shi ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa kuma sai ya nuna masa ɗansa ya zama to udu nafi fil umma wato gaba mai amfani domin mai wa'azi a cikin al'umma gaba ce mai amfani an gane ko sannan kuma ya kasa- ya nuna masa ya zama to mai hakuri akan abin da zai samu shi shine ka rinka tawaqqa al makruh idan kana aiki na gari ka sa tsammanin daɗi za ka sha ita da awayan ana yin ta wahala ne za a sha Mm.
za a zage ka za a ci mutuncinka za a taɓa garinku za a taɓa jiharku za a taɓa ƙasarku za a taɓa iyayenka duk wannan abin yana iya kasance haka to kenan dan haka ya nuna mai cewa da'awa ba aikin rago ba ce Mm.
kaga wanda bai tunani jarabawa za ta zo to kaga yana cikin matsala shi yasa mai kuɗin da kullum yake sa tsammanin ya ci riba ba zai taɓa gode ma Allah ba Eh, an fahimta wanda yake sa tsammanin matsala ba za ta same shi ba to in ta same shi sai kaga ya shiga cikin wani hali Haka, haka.
min nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah Na'am.
wal in ja'a nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lam bima fi suduril alamin na'am na'am a aka roka lami sirrin da wajen ba da umarni ya fara ba shi umarni cewa yayi sallah
na'am so inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Mm.
sallah tana hana alfasha inda ana yin mai kyau da abin ki kuma tana daga cikin rukunin musulunci kuma sai ka gyara kanka sannan ka gyara wani wani Sai- lokaci ne kamata malam mutum ya maɗan shi umarni ya zan yi sallah eh lokaci daga shekara bakwai ya kamata ka fara uh, yi ma ɗanka umarni da sallah Go- goma in ya kai bai bai- bai sallah kana iya ka dake shi kuma wasu malamai sun ce a kafin ma uh, bakwai din ana iya umurta shi da sallah amma dai uh, umarnin ya ya jan hankali uh, uh, tun kafin yana ɗan yaro ya saba kamar mace ce tun tana yar karama a fara sata mata hijabi kafin ma ta girma ya zamanto mata ta saba da shi Eh.
amma sai a nuna mata ba al'ada ba ce addini ne Allah ya ce a yi don ka ta ɗauke shi matsayin al'adar gidansu
Eh, sai kuma nan yake cewa eh, wala tusair khaddaka linnasi ko kuma kafin haka da yake cewa inna zalika min azmi al-umur yana nuna mishi cewa sai an jajirce al'amuran rayuwa ba a son mutum da ragganci sai an jajirce.
Wato yana san ya dan shi ya kasar kasar yawwa mutum ya zamanto yana da jajircewa gwargwadon ikonsa kenan. Mm, na'am kenan kuma da yake cewa wala tusair kamar da muka ce ko wala Wala tusair, na'am.
khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi barha na'am nan yana koya mashi akhlaqan na mu'amala da mutane na cewa dan adam mai girman kai ba mai son shi kuma Allah baya son shi kuma mutane ba sa son shi kuma bai da kima a wajen Allah kuma bai da kima a wajen mutane Mm, sha'iri ke cewa ba ba sai mun kawo baitin ba eh, mutumin da yake da girman kai kamar mutumin da ya hau dogon dutse ne mm.
idan ya leko eh, yake Ga ganin mutane mutane yan kanana to in sun ka tada kaiwa su ma su ganin shi dan kanana to haka ne mai girman kai baya ganin kiman mutane mutane ba sa ganin kimarsa Allah kai mana tsari da wannan niyya amin amin amin amin na'am kuma yana koyi ne da shaidan dan yayi girman kai da su jira ga annabi Adam kuma Allah ya masa mu'amala bi naqid qasdihi ya zamanto halaka ce ta tabbata akan sa haka haka na'am yake to wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur nan ma illa ce ya nuna mishi cewa Allah baya son abu kaga bai ce mai ni ba na so ba sai ya fara nuna mai illa ma Allah ne abbai so to ka ku ga duk wanda Allah bai son shi mutane nagari ba za su so shi ba to ka ku ga wannan mummunan niyya ce ai kamar yadda malaman tarbiyya suke cewa wajen sanar da danka illa abu daren kana ga sa mai da kama illa da take mai kyau ko illa da ba ta da eh kyau to ai shi na suna kawo wata kissa mutum wani mutum suka ce da yake cikin wuri wanda yake kamar makahiya ga na'am wurin shakata makahi wurin shakatawa na'am to sai ya ga dan shi abin da sai ce ma dan shi eh, akwai irin wannan mutane masu shahara shaharar nan mhm ya ce ma dan shi wannan kai kokari ka zama abin kwarai mhm sai ka zan taimaka ma irin wa'annan na'am ka yi karatu ka zama abin kwarai Na'am.
kaga yana son ya yi karatu to sai ka mai illa saboda ka zan taimaka ma irin wa'annan na'am to shi ɗayan kuma da abu ne ce ka yi kokari ka yi karatu ka zama abin kwarai kar ka zama kaskantattu irin wa'annan na'am to sai zama da cewa gaba ɗaya malaman tarbiyya suna cewa kowa ya isar da sako amma Na'am.
wajen illantar da illat illa na'am tunda aikin shara aiki ne na halatta kenan ba Mm.
kaskanci bane haka na'am eh, mm.
yanan yana yana sa ma yaron girman kai ne nan gaba yana Na- iya wulakanta ta wa'annan masu shara mutane da Mm, sauransu.
alhali ko tana yiwa ma sun fi manyan da ake cewa na ƙasa tunda mai shara halittin shi ke ci shi ko wanda an ka ba babban matsayi Mm.
yana uh, ɗibar dukiyar al'umma Haka, ne yana biyan haka, bukatocinsa da na sauran mutanensa ba akan gaskiya ba Allah kai mu يجب nasiri واغسل في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير na'am nan kuma yana karantar da shi mu'amala da gabbai sautinka cikin jama'a domin wani yana daga sautinsa yana ganin kamar yafi mutane akwai nau'i na girman kai wani ya daga murya wani yana ganin kamar yafi mutane sannan kuma eh, abin nan eh, ya ƙara faɗa masa illa domin shi sautin eh, abin nan jakki kaga abin gudu na kakka zaman to kai ma abin gudu a cikin Haka, haka, haka.
al'umma to eh, wannan a gurguje kenan dai za mu ce lukman tarbiyyantar da abinda za mu iya fahimta cikin wannan eh, tarbiyya tashi wadda ya maɗansa akwai ababe da za mu iya kasa su wato a gida hudu Mm.
na farko haƙƙin Allah kada a yi shirka da Allah an gane ko to kaga nan ya nuna masa haƙƙin Allah na biyu muraqaba ta Allah ya nuna masa duk abin da yayi Allah ya san da shi haka haka to na biyu kuma eh, ya fitar masa da haƙƙin mutane haƙƙin iyaye an gane ko da haƙƙin al'umma na eh, misali eh, umarni da abu mai kyau da hani da abin da bai da kyau haƙƙin mutane ne Mm.
eh, mu'amala da mu'amala su to, kuma, ma- yadda ba na'am.
za a yi musu dagawa za dagawa ba ji ya da yi musu ke da mu'amala da dagawa da ji da kai sannan kuma da akhlaq waɗanda su nashi ne shi karan kanshi shi yaron wajen eh, misali tafiya ba tare da takama ba kaga ta shafe shi shi kanshi kuma ta shafi eh, sauransu.
al'umma kamar rena mutane yawwa to kaga dai a takaice dai zamu ce haƙƙin Allah da haƙƙin mutane da kuma haƙƙinsa cikin shi karan kansa eh eh shine abinda wannan wasiya ta kumsa mai albarka to muna fatan Allah ya muna jagora cikin wannan wasiya na'am Allah amin ya sa amin mun tsinci abubuwan da suke masu alkhairi ciki.
na'am amin Uh, akar makalla idan muka je shirinmu na biyu Na'am.
ah, ya kamata mu ga abin da shahi imra'atu imra nan tarbiyyantar da 'ya'ya mata kenan eh, tunda waccan ta dukufa ne akan tarbiyyantar da 'ya'ya maza mm, sai Na'am.
kuma abin da shahi ah, ah, wa- kamata ya mu ɗauko kissar daga farko da Allah ke cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalami to inna Allah astafa Adam asalin shi istafa ne mm, safa shine abin da an ka tace to ist- istafa an ƙara alif da ta'un to ita ko eh, ta'un in ta zo tsakanin harufur itbaq da sadun da ta'un da za'un da da sadun da dadun da ta'un da za'un ana maida ta wato ta'un ko a maida ta ɗaya daga cikin su waɗannan harufa Mm.
inna Allah astafa Adam Allah ya zabi annabi Adam zabin da Allah ya ma annabi Adam akwai abubuwa da dama da Allah ya bashi wanda bai mutane ba suna ayoyi suna da yawa da hadisai wa allama Adam al-asma'a kullaha da sauran kuma shine mutum na farko Allah ya zabe shi zama mutum na farko Allah ya zabe shi kaza Allah ya zabe shi zama to Allah ya uban zabe shi da uban kanshi.
abin nan da sauran abubuwa dai wa nuhan da annabi nuhu Allah ya zabe shi zama to farkon Ah, ar- ar-rusul manzanni ko kuma ma wadansu sun ce a'a shine farkon manzanni wanda ya yi da'awa annabi Adam shi ma manzo ne domin ya yi da'awa zuwa ga iyalansa da kuma sauran mutane akwai dai abubuwa da dama shi ma da Allah ya bashi ta fuskar za a gane Allah ya zabe shi wa ala Imran da iyalin Imran eh, wa ala Ibrahim da ala Ibrahim su ma Allah ya zabe su annabawa duka cikin zuriya suka zo eh, abin nan eh, wa laqad wa tilka hujjatuna atinaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl to kaga min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa laqad arsalna nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab a cikin dhurriyyar su kaga nan Allah ya zabe su Allah ya zabe su ta fuskar annabta dabi'o'i na gari hukunci da Allah ya basu abubuwa dai da dama mm, wa ala imran da kuma ala imran alal alamin akan talikai gaba daya in an ce ala ibrahim eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai zamanto cikin ala ibrahim sai zamanto Allah ya zabe su akan Isma'il yawa alal alamin akan talikai Mm. sai Allah ya ta zuriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim to zurriya ce wadda ba'dha min ba'd sashin ta daga sashe ne kenan kaga wannan yana nuna cewa annabta ta zamanto cikin wani yanki wanda ta fito wallahu sami'un alim Allah kuma sami'un wato mai ji ne sai malamai sun kace li aqwalikum ga abin da kuke faɗa alimun masani ne bina wayakum da niyoyinku Eh.
duk da yake Allah sami'un ne Allah yana jin komai alimun ne kuma ya san Haka.
eh, komai amma na an ta'allaka shi ne ga abin da ke da alaka da shi dan adam Haka.
sannan kuma zuriyatan ba'dha min ba'd an nufin sashen mutane daga sashe yake ba shi ke nuna duk mutanen annabi Ibrahim ba waɗannan gidajen mutane ne na gari a'a wa min Eh.
zurriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin daga cikin su akwai nagari akwai wanda ba nagari ba ba wai ba a samun nagari ba in ba eh, cikin su ba na'am dan mu fahimci wannan da kyau
آه، سي قصة تكي فارا أنك إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم na'am Allah yana bayanin wata mata ce mai ikhlasi tace iz qalat imra'atu imran ai izkur kenan uz- uzkur iz qalat imra'atu imran lokacin da mata imran ta ce malaman tafsiri suke cewa in ka ji qur'ani ya ce imra'a akwai matsala amma in ka ji ya ce zauj Mm.
tunda qur'ani bai cewa zauja da ta'un Mm.
duk da yake a cikin larabci ana cewa zaujatun malaman fiqh suka ce kuma ana cewa zauja saboda a bambanta tsakanin namiji da mace idan an yi mutuwa misali وجربا ko قالوا da jarrabin gado Eh.
to sai suka ce nan imra'a duk inda kaji qur'ani ya ce imra'a akwai matsala to nan imra'atu imran wace matsala akwai imran ya mutu bai da rai Mm, sai aka ce imra'atu imran a cikin suratu yusuf sai ce qalat imra'atu al-aziz al-ana hashas al-haq imra'atu al-aziz bai ce zawjul aziz ba saboda tana kauna annabi yusuf kuma ko ta neme shi da yayi lalata da ita Mm, an gane ko zakariya ce wa kanat imra'ati aqiran matata ta kasance bakarariya ba ta haifuwa akwai matsala daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga imra'ata nuhin kafira ce imra'ata lutin kafira ce sai ta bai ce zauju ba mm, ina fata an fahimce ni sannan wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun Allah ya buga misali ga masu imani imra'atu fir'aun matar fir'auna kaga nan ma akwai matsala fir'auna kafiri ne matarsa musulma ce نعم Ha- abu lahabin Allah ce wa mura'atuhu hammala talhatab na'am mata ibrahim Allah ce wa mura'atuhu qa'imatun mata shi tana tsaye a wannan lokacin ba ta haifuwa ina fata an fahimci ni amma idan mace ta zamanto daidai da mijinta sai ka iske an kawo zauju wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjah bai ce wa aslahna lahu imra'atahu ba balaga ta qur'ani kenan Mm, ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka Allah na yi maka alwashi alwashi abu ne wanda yana da mas'aloli masu yawa sai an kuma cikin babin fiqhu a gane uka na alwashi ko ba haka ba Eh, alwashi wanda yake mutlaq da muqayyad wanda mutum ya yi alwashi kawai ba tare da sanya wani abin nan ba ko kuma muqayyad da in Allah ya bani kaza zan yi kaza duk da yake malaman fiqhu Allah- wanda ka Allah ka shi iya da wani abu malaman fiqh suke kawowar wata fukaha eh, wata ba- kissa ta ban dariya wani mutum yake da jaki to sai ma dama ba a so ba kai ma Allah alƙawarin in ya maka kaza za kai kaza kai dai kawai kai ma Allah biyayya wal min to kaga ana son kawai kai ma Allah biyayya kai fatan Allah ya biya ma bukatarka amma shi wani na jakin shi ne rashin lafiya mai tsawo sai ce Allah in ka ba jaki na lafiya zan yi azumi na kwana goma yanzu ko ana nan sai Allah ba jaki lafiya yayi azumi na kwana ɗaya yayi na kwana biyu sai da ya kwana tara ran na goma ya ɗauki azumi eh, an sha ruwa sai jaki ya shure sai ya mutu ya ce a haka na an ka min ya ce to babu laihi goma na ramadana ba da su ba ina cire abina
sun zai ranka abin sai zai mutu ha tunda Allah ya kashe jaki eh rabbin inni tace ya ubangiji inni nazartu raka Eh, Allah nayi maka alwashi ma fi batni abin da ke cikin ciki na nan bata ce man fi batni ba duk da yake malaman nahwu sun ce man lil aqil ma li ghairi al aqil to sai aka ce wannan lil ghalib fil ghalib ne an gane ko domin an ce Allah subhanahu wataala a cikin suratul eh, eh, an-nisa yace fankihu ma taba lakum min an-nisa'i ka bai ce man tabat lakum ba kinan ma taba eh, abin da ya muku dadi sai suka ce nan siffofin su ake nufi shi sa an ka ce ma taba wasu suka ce a saboda mata hankalin su bai kai ga na maza ba shi sa aka ce ma taba sannan kuma can cikin suratul nur Allah subhanahu wataala ke cewa أي والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع كأنا سيتي فمنهم من يمشي على بطنه بيتي ما يمشي على بطنه با أكون ديكي تفيا دك تكن دبوبين ده الله هلتا أكن تكن سا كما متيجي كأكو بيتي ما با ومنهم من يمشي على رجلين أكون متفيا أكن بيو نا أدم كنن ده سوران هلتو دسكي تفيا أكن كفافو غدا بيو ومنهم من يمشي على أربع أكون ديكي تفيا أكن هدو كأكو بيتي ما يمشي على أربع با to sai suka ce nan ma ana kawo shi ga dan adam saboda lil ibham ba ta san abin da za ta haifa ba sai ta ce ma fi batni ba ta ce man ba ko kuma idan mai hankali da wanda bai da hankali ya haɗu a fahimtar dan adam tunda ba a danganta shi zuwa ga Allah sai a ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa man fil ard alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ard kenan in sun haɗe duka ana iya kawo ma ko man haka haka wallahu a'lam Mm.
muharrara tace na yantan maka da shi at-tahrir shine yantarwa asalin shi daga al-hurr ne shine abin da yake tatacce kinan na baka shi Allah kai kadai Mm.
ban buƙatar wani amfani wanda zai mun kai Allah kai nake son ya bauta ma fa taqabbal minni Allah ka karba mini innaka antas samiul alim Allah kai ne as-sami'u mai ji al-alim mas- wato mai ji al-alim masani nan sai malaman balaga suka ce tana iya cewa innaka as-sami'ul alim amma ta ce innaka anta ana karawa dhamiri don saboda karfafa ma'ana kamar yadda annabi Isa ce falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim an gane ko as-sami'u kuma a mai ji al-alim masani me yasa ta kawo waɗannan sunayen nan ba ta kawo wasu sunaye ba Mm.
shine hikimar farkon aya da ƙarshen ta da kuma kissar da take magana a kanta Mm.
shine as-sami'u Allah kana jin addu'ata al-alimu Allah ka san niyyata in gaskiya nake yi in ƙarya nake yi wato wannan suna da sirrin nuna karɓar addu'a yawwa sannan kuma as-sami'u al-alim inda wato sunayen Allah idan aka kawo guda to yana da ma'ana idan aka kawo guda yana da ma'ana in an hada su kuma sai su ba da wata ma'ana da ka su ƙara wata ma'ana domin as-sami'u yana nuna Allah yana ji al-alim Allah masani na to as-sami'u al-alim kuma yana nuna Allah yana da ji yana da mi yana da sani kenan hada ji da sani shi ma wata ma'ana ce sabuwa ta daban Haka, eh.
sannan kuma sunayen Allah sai mun yi hattara domin malaman nahu suna cewa in suna ya zo da alif wal lam ma'rifa ne an san abin da ake magana kan shi in bai zo da alif wal lam ba nakira ne Mm.
ko ba haka ba to banda sunayen Allah Eh.
an gane ko Eh, domin Allah ce wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim.
sami'un alim a cikin suratul eh, eh, abin nan al-a'raf Eh.
amma can kuma cikin suratul eh, fussilat sai ce innahu huwa sami'ul alim to ba a ce Allah na kira na ba a san Allah ba kafirci na wannan Eh.
da haka sai ai hattara
kamar da suke hazarar da mutane wajen cewa mabni lil majhul na'am sai an ce to khuliqa al insanu min adl kana Na'am.
ta khuliqa fi'lun buniya lil Mabni lil majhul, na'am.
Eh, baka ta baka ce majhul tunda Allah an san shi ya halitta haka na'am آه، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كو نعم والله أعلم بما وضعت ko wada'tu to falamma wada'atha lokacin da ta haife ta asalin wada'a shine aji abu amma nan wada'a na nufin haihuwa domin kamar ta fitar wa- ta fito ne daga cikin mahaifa ta zo a duniya an ajiye ta an gane ko أنا من دي تازو لا فيها ta zo lafiya falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa tace Allah ni na haife ta ya mace ga ta mace to kaga nan malamai suke cewa malaman balaga suke cewa al-khabar shi labari yana da eh, abubuwa asalin labari shine a baka labarin abin da baka sani ba مم.
to amma nan kuma da take ba Allah labari ai Allah ya sani sai an kace to khurujul khabar an muqtadahu zahir labari yana iftash da tashi daga asalin sa wanda aka sani Eh.
nan ta bada labari ne lil uzri dan ta bada uzurin ta tunda su a zamanin su eh, mace ba ta kula da masallaci da abin nan amma kuma gashi ta riga ta ma Allah alwashi qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at ko wallahu a'lamu bima wada'tu idan muka diba imam eh, ibnu amir da imam yaqub da imam shu'ba su suka karanta wallahu a'lamu bima wada'tu kash Allah shi yasa abin da na haifa مم.
kaga kenan wannan kin maka labarin ba wai tana ba Allah labari bane ta sa Allah ya Eh.
sani amma wallahu a'lamu bima wada'at qira'ata jamhur Allah shine masani ga abin da ta haifar nan sai zaman to i'tiradu ne an gitto maganar Allah a cikin maganar ta مم.
ban sani ba ko mun fahimta to wannan i'tiradu kin ana kawo shi saboda abubuwa da dama in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yana kawo jumla i'tiradiyya an kawo i'tirad to shi i'tirad ana kawo shi wani lokaci saboda kada ka fahimci ma'ana ba daidai ba ihtiraz Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo mu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su ce mun shiri cewa kai manzon Allah ne sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluh na i'tirad ne Allah ya san kai manzon sa ne sai ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to kaga da bai kawo wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ba yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna Allah na shaida munafikai ƙarya suka yi kenan cewa da suka yi kai manzo ne kenan kai ba manzo bane Eh.
amma da yace wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon sa ne kaga i'tiradi ne dan kaskasa tsammanin manzo ba annabi bane Eh.
to shi yasa i'tiradi dirasa ce mawdu'iyya cikin Qur'ani da kuma cikin ilimin balaga za a yi ta a wurare daban-daban مم.
sannan kuma a nan za mu gane cewa shi alkur'ani ana masa nisba guda biyu nisba zuwa ga wato lafazinsa da ma'anarsa daga wajen Allah ne ina fata an fahimta sannan kuma ana masa nisba wani lokaci ta fuskar wanda ake ba da labari kaga nan yanzu zai mu cewa ga magana Allah ce alqur'ani to kuma nan magana ummu maryamu za mu cewa ko magana Musa cikin qur'ani to hikaya sai mu gane cewa lafazin daga wajen Allah ne ma'anar daga wajen Allah ce dan mamman maryam ba balaraba bace an gane ko kenan ita tana daga cikin bani isra'ila amma sai Allah kawo abin da larabci dan ka gane yadda ake danganta magana wani lokaci a ce maganar Allah ce ko maganar wani ce abin da ya faru ga wani ko ya faɗi magana sai an ka kawo maganarsa cikin qur'ani tana yawa ba da larabci yayi ta ba ko ko yayi ta da larabci amma ba da waɗannan lafuzza ya aiki ba amma sai Qur'ani ya kawo labarin abin dan mu fahimci wannan in ka diba cikin fatawa na lajinar da'ima ta Saudiya sun kawo wannan ana danganta magana zuwa ga wanda an kai kaito gare shi wani lokaci ana danganta maganar kuma zuwa ga Allah wallahu alam bi wadat wa laysa dhakaru kal unsa kuma namiji ba ɗaya ke da mace ba yana iya ɗaukar maganar Allah ce yana iya ɗaukar maganar ta ce ina fata an fahimce ni kuma wannan ya nuna al-i'jaz an ce namiji ba ɗaya da mace yake ba to nan muna da mas'ala guda uku akwai ababen da namiji da na mace duka ɗaya ne akwai abubuwan da namiji da na mace ba ɗaya bane sun sha bamban kenan akwai inda suka yi tarayya akwai inda suka rarraba akwai abinda mace take da shi namiji bai da shi akwai abinda namiji yake da shi mace ba ta da shi akwai abinda sun yi tarayya to lokacin da ake son yanzu turawa a ce da namiji da mace duka ɗaya ne kaga ƙarya ce akwai cikin halitta sun bambanta al'aura su ta haihuwa ba ɗaya bace an gane ko mace cikin ɗabi'a ta akwai sauka sauka ko tausayi namiji cikin ɗabi'a sa to kaga bai dace ba inda suka yi tarayya wajen musulunci wajen imani innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima kaga na afadi maza da mata kenan wannan an nuna duk suna tarayya amma wajen haila ba abinci namiji ya haila an gane ko wajen yaki ba abinci mace ta je wajen yaki to kenan kowane a bashi nashi ba wai a ce komi iri ɗaya suke ba.
ai aka rauka la inda da hankali an san akwai bambanci eh to ka san akwai kwaɗayin da ke sa wani yana son ON jikin shi ta samu kuɗi masu yawa a zubo mai daga wajen turawa shi yasa yake yake kawo wannan kuma wani kuma ya rudu da turawa da abinda suke faɗa sai ka iske turancin shi ya kai ga yana isa a marasi dan ma hay'atul ijazul ilmi ta nuna walaysa dhakaru kal untha namiji ba ɗaya yake da mace ba akwai dalilai da dama na abubuwa wanda suke nuna akwai bambanci tsakanin mace da namiji cikin waɗansu abubuwa haka na kallon yanzu ko abin da ya sha a duniya yanzu idan mun duba ko irin matsala a doka ana kwallo ai na maza daban eh to ka san ma wata ƴar kwallo ta wata ƴar kwallo ta Najeriya ita mace ce amma da ta ga tana yawancin kwallo sai ta sai an kai mata canjin al'aura aka sanya mata al'aura wato ta maza ta koma namiji eh to ka gani shi kuma wani a America da yana namiji eh shekaru sai ce kai shi wannan ya ishe shi a cire sai aka sanya mishi al'aura ta mata ce shi dan tabo wancan layi eh yake cewa la ajabun أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال وجاب نعم قريكو إذا بابو باباكي أتي أنسابو مجتاتي تنا سنت كوما نمشي نعم أوكي كمالا نعم amma kuma kasancewa shi namiji ya ce na zama mace amma akwai abin mamaki a karwa kan tambada kenan ya lalle ya kai shi a tambada in ji hausawa lalle Allah ya wada jagora amin akwai wani wada manta a ce suna tattaunawa kan wani yana nuna cewa da mace da namiji duka ɗaya ne na'am ya ce kawo dalilan shi sai kawo dalilan shi da cewa mace da namiji duka ɗaya ne na'am bayan suna tattauna sai ya kare ya ce mai to kin kare mm.
ya ce eh eh to abinda nake so ke gane sai fara ya mai mukhataba da damiri na mace Mhm.
yana ce mai ke duk inda ya kamata ce mai kai sai ce mai ke Mm.
sai ce ka- kama ka yi magana da ni mana kana magana kana kama kana magana da wata mace ya ce a kai da kace duka da mace da namiji duka ɗaya ne ne eh haka kenan ba sai an bambanta ba yan ba sai abin manta ba duka ya an ce ba ki ya jawo ƙarya ce ƙarya ce Allah ya kyauta abin abin abin abin Ah, yace ta ce wa inni sammaituha maryam wa inni wa'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim to ta ce wa inni sammaituha maryam ni na sanya mata suna maryam da wannan ne malamai suka ce da aka haifi mutum ana iya sanya masa suna kamar da yazo cikin hadisi na Anas cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wulida liya al-lailata ghulamun fa sammaituhu bismi abi ibrahim an haifa mini da da daddaren nan al-lailata to kina kaga wannan darar da aka haifi mutum ana iya sanya masa wato eh, suna sannan kuma hadithi na samura bin jundab wanda yana cikin sunan ibnu maja manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu gulamin murtahanin bi aqiqatihi dukkan wato ɗa yaro da aka haifa yana ɗaure habisun kenan yana ɗaure da aqiqatihi abinda za a yanka masa an gane ko waɗansu malamai suka ce na ana nufin idan ba a yanka masa ba wajibi ne akan iyaye sai sun yanka masa in ya girma kuma yanka maka shi in iyayen bu samu hali ba ko sun kiya wasu suka ce a'a ana nufin yaron ba zai cece su ranar tashi alkiyama ba idan ba sun yi masa yanka ba kuma suka ce a'a za a abin nan ba ba zai amfane su ba maganganu ne waɗanda yi suna da ɗan nisa muna kawo su ne saboda abin nan almuhimmu dai yankewa yuzbahu anhu yawmus sabi za a yanke mishi rana ta bakwai to suna ganin wasu riwaya wasu riwayoyi da suka zo yau musabi'i ranar bakwai dinsa to akwai sabani na malamai yau musabi'i shin wai ranar da aka haife shi tana ciki ko ba ta ciki malikiya galibi sun tafi cewa ranar da an haifi mutum ba ta ciki an gane ko kuma sauran malamai sun tafi cewa a ranar da aka haife shi tana ciki domin idan ta kewayo wannan ranar ma'ana kwana takwas ne to dama ran da aka haife shi in an ta ciki kenan ya samu kwanaki adadin kwanaki na shekara na na sati kenan kowane rana ya kai ya kamata a gode ma Allah a yanka mishi to shi yasa wasu sun ka tafi cewa a'a ba a sa rana daga ciki amma dai abin da kamata mu gane idan rana bata faɗi ba aka haifi mutum to a wannan rana aka haife shi domin yini a musulunci yana farawa ne daga faduwar rana shi yasa ga azumi zaka iske idan an ce an ga wata za mu yi sallar asham amma ba mu tashi da azumi ba wanda ke nuna maka ramadan ya shigo idan aka ce an ga wata za mu ajiye ba za mu yi sallar asham ba kuma ba za mu tashi da niyyar azumi ba wanda ke nuna maka wata na shawwal ya shigo ina fata an fice kina an fi mutum kuma kirgo yana fara ne da wata ko da rana eh zai fara da faduwar wata da ke tunda yanzu misali in muka ce rana ta fadi wata ya shigo to ai da wata za mu amfani kenan kaga yanzu muka yi sallar magariba yau muna ranar laraba ko to idan aka yi sallar magariba alhamis ta shigo shi yasa ma alhamis idan aka yi sallar magariba sai a ce daren juma'a ina fata an fahimci ne daren juma'a ake kiransa kinan ya koma dare ne na yinin juma'a ina fata an fahimta to kaga wannan hadisi ya nuna yau musabihi muhammadul muhtar shankiti a cikin sharhin da ya masa zadul mustaqna babban malami na fiqh da ke jami'an madina a yanzu wanda muhammadul muhtar shankiti ba wancan dan shankiti ba muhammadul amini shankiti wani ne muhammadul muhtar shankiti yake cewa duka malamai dai sun tafi tafi amma magana ta cewa ana sa ka da ranar da aka haife shi tafi karfi kuma in ma dai baka yi aiki da ita ba tunda ba wani sabani ne wanda yake abin nan ba ita kanta aqiqat waɗansu sun nuna sunna ce muakkada waɗansu sun kuma nuna matsayin wajibi take wajen zahiriya to yuzbaru anhu masabi wa yuhallaq wa yuhlaq ra'sahu za a aske kansa to nan yana nuna da mace da namiji duka za a yi musu domin kullu gulamin an ce dukkan ɗa wasu na cewa ita mace ba za a yi mata aski ba saboda a'a nan ba ta kai inda gashin ya zamanto kawa gare ta ba balle a ce za ta yi kama da da namiji an gane ko wa yusamma za a sanya masa suna hadisi na Aisha da sauran riwayoyi da suka zo sun nuna cewa ana yanka ma al-gulam anil gulam shatun za a yanka ma namiji shatani mukafi atani wato za a yanka mishi akuya biyu madaidaita kenan daidai da juna wa anil jariyati shatun amma mace za a yanka mata akuya daya to anan akwai matsalolin da ya kamata mu fahimta a gurguje matsala ta farko shine cewa ba wajibi bane yanka ma da biyu tunda shi kanshi sunan ba wasu malamai da dama su ganin sunna ce mu akada ba wajibi bane na biyu kuma waɗanda suke ganin me yasa aka bambanta tsakanin namiji da mace a'a babu matsala wannan ya shiga shaida ce ta alqur'ani akwai abubuwan da ya fifita namiji akan mace Allah kuma ko in yayi umurni ko ya hani ko ka gane ko baka gane ba dole na ka yadda annabi ibrahim in ji malamai Allah ya ce shi yanka dan shi amma da yake annabin Allah ne yana da imani bai tsaya tambaya Allah ba ba ma zancen yanke akuya ba ko an gane ko to kaga kenan mutum ya tsaya sai ya ce ya tambaya amma in muka duba cikin shaida an ka ce wasu tashidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani namiji da mace biyu wajen shaida to kaga wannan wajen gado ma yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unthayayn kaga wajen gado ma an ka ce namiji na da kaso biyu mace na da daya dan haka wannan sunna ce ta Allah ya san hikimomin da yasa aka yi wannan an gane ko to kada mutum ya zo ya cika mutane da surutu wani dan kare haƙƙin dan adam ko abin da ya kama da haka to bayan wannan kuma sai mas'ala ta gaba wadda ya kamata mu gane a karkashin wannan mas'ala tun da mun zo zancen suna zaben suna nagari sannan kuma da an ka ce za a yanke shatun akuya ba dole sai akuya ba don da yawan mu ma yanzu mutane raguna suke yankawa Raguna ne ko kenan nan zaki.
eh, ko akuya ko abin da ya fi girma akuya kenan dan ka yanka ma ɗanka rago ko sa ko eh, sanuwa eh, ko bunsuru tunda ita shaton eh, nasu ya zo da ita ko Ko raƙumi.
raƙumi ko raƙuma ko ba haka ba duka ba ba za a yi a hana ba inda an yi don Allah ba don neman eh, Ba- alfahari ba naman dabba kuma wasu sun ce za a kasa su kashi kashi uku kamar na layya wasu sun ce za a kasa shi kashi uku amma ba tare da sai an eh, kaddara yadda za a rarraba shi ba wasu kuma sun ce a'a za a kasa shi kashi biyu eh, kiyasi akan hadiyu wato abin da an na hadaya Duk- duka dai malamai sun yi magana kan wannan kuma eh, dafa shi wasu malamai sun so a dafa shi saboda za a sauƙaƙa ma mutane amfani da shi don wani in ka bashi nama dan yi ma yana iya jifa da shi ko ya kyauta da shi amma in ka kamai nama da fafe zai iya cin shi ya amfana da shi duka dai maganganu ne waɗanda malamai wato sun yi eh, magana a kansu to don haka dai ta ce wa inni sammaituha eh, maryam na sanya mata suna maryam suka ce maryam a cikin yare na ibraniyanci shine mai bauta ma Allah an gane ko amma ba na larabci bane wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina neman mata tsari an gane ko eh, ina neman mata tsari daga wajenka da zurriyar da za ta haifa min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake ar-rajim ar-rajim wasu sun ka ce nan fa'ilun ne bi ma'ana al-fa'il kinan rajimun ghayrahu bil ghawaya yana jefan waninsa da halaka wasu kun ce a'a ar-rajim bi ma'ana al-maf'ul wato marjum kenan wanda an jefar da shi daga rahama Allah an nisantar da shi daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala na'am
sai Allah yake cewa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya wa kaffalaha zakariya na'am كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب to nan akwai abinda malaman tafsirul qur'ani bil qur'ani suke cewa duk abu sharadi yana buƙatar jaza'i an gane ko ko jawabi hakan ga addu'a tana buƙatar sanin an karba ko ba a karba ba ta ce fataqabbal minni Allah ka karba mini to ba ta yi addu'a ba to ai ya kamata mu nemo cikin Qur'ani in dai akwai aya wadda ta nuna an karba ko ba a karba ba to ga fassara Allah ya karba fataqabbalaha Allah ya karba tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan Haka.
to duk addu'o'in da suka zo cikin Qur'ani kuma sai ka dauke su ka duba ka gani waɗanda an ka karba zahiran da batinan eh, kana iya samun wasu an faɗi an karba to waga tana daga cikin waɗanda an karba fataqabbalaha rabbuha ubangijinta ya karba mata ita uwan maryam an kawo rabbu ba a ce fataqabbalaha allah ba dan a nuna maka allah shine al-khaliq al-malik al-mudabbir Allah shi ke tafiyar da al'amura to ya karba bi qabulin da karbawa kuma hasanin kyakkyawa ba wai karba ba ma a'a kyakkyawa karbawa wa ambataha nabatan hasana eh, kuma Allah ya tayar da ita maryam nabatan tayarwa hasanan ingantatta akwai abinda malaman balaga ta alkur'ani suke cewa idan ka ga qur'ani ya kawo fi'il- fi'ili da masdar kinsa iri ɗaya ma'ana guda ce in ya kawo fi'ili da masdar ya yi ta'kidi sa da masdar kin da ba nashi ba to ma'ana biyu a wurin kaga ambata ya kamata a ce yumbitu imbatan ya kamata a ce wa ambataha imbatan hasana sai ce wa ambataha nabatan hasana shi nabatan masdar ne na nabata yambutu nabatan shi ko wancan ambata yumbitu imbatan kenan nan an kulle wani abu abin da suke kira al-ihtibak ihtibak shine kamar sake wani abu kafin in an sake abubuwa za su wasu za su boyu ba za ka gansu ba Eh.
kenan wa ambataha imbatan hasanan fa nabatat nabatan hasana amma i'jazi na alqur'ani sai ta kaita ma'anar wa ambataha Allah ta yadda ita fa nabatat kenan nabatan hasanan sai ta tashi tashi nagari wa kaffalaha zakariya ko wa kaffalaha zakariya in mun ka duba alkufiyun sun karanta eh, alkufiyun al-arba'a ba al-thalatha ba don an ce alkufiyun cikin shatibiya guda uku ne an ce alkufiyuna Yana ƙara da iya, khalaful ashir.
khalaful ashir kenan da imamu asim da imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf su ake kira alkufiyuna al-arba'a in an ce al-thalatha da imamu asim da hamza da kuma kisai wa kaffalaha an gane ko wa kafalaha in an ce wa kafalaha kina Allah ya dora nauyin tarbiyyantar da ita zakariya zakariya to in muka duba su alkufinu sun karanta wa kaffalaha zakariya amma shi imamu shu'ba da yana da cikin kufiyun ɗaya daga cikin rawi na imamu asim sai wa kaffalaha zakariya a shi gare shi akwai alhamza to kaga nan shi gane shi na da nasu ba ne amma mai bayyana su a wajen jamhur waɗanga guda ukun da muka faɗa da Hamza da Kisa'i da Khalaf da Hafsu wa kaffalaha Zakariya shi Zakariya mansubi na amma alif kin da za a kaddara shi ne amma wa kaffalaha Zakariya a a wajen Shu'ba sai ya zamanto maf'ulun bihi ne mansubun akwai alif tan karshen shi ta bayyana albin nas al-fathati adh-dhahira ala akhirih to in muka dauki sauran da kuma qurra sun karanta wa kaffalaha Zakariya Zakariya ya dauki nauyinta to sai mu gane menene bambanci anan nan qira'a ta wa kaffalaha sai mun kaddara fa'ili wa kaffalaha Allahu an gane ke wa kaffalaha Allahu Zakariya Allah ya ɗauki nauyin tarbiyyantar da ita ya aza shiga Zakariya in mun ɗauki kira'a ita ma ta shu'ba wa kaffalaha Zakariya haka ne kuma ce riwaya ta wato shu'ba amma in muka ce wa kafalaha zakariya zakariya ya dauki nauyin ta to menene alaka tsakankanin waɗannan kira'o'in shine cewa na an nuna Allah ya dora ma zakariya sai zakariya ya dauka ina fata an fahimci ni yawwa qira'a ta kufiyun Allah ya dauki nauyin tarbiyyantar da ita ya azama zakariya qira'a ta waɗancan kuma wa kafalaha zakariya zakariya ya dauki nauyin da Allah ya dora masa na'am يلقت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا نعم كلما دخل عليها زكريا المحراب دول لوكacin da zakariya ya shiga a wajenta su wadancan kafalaha wa kafalaha zakariya ukinan tunda su suna da wato alhamza ko don ba sai ta bayyana kullama dakhala alaiha zakariya almihrab ko zakariya almihrab duk lokacin da zakariya ya shiga almihrab wurin ibada ba wai ana nufin mihrabi ba irin wanga na gidan liman da ake yi tunda shi ma ake rasa mihrab don haka mihrab nan wurin ibada ake nufi an gane ko duk da yake shi ma an yi sabani malamai suna cewa yin wannan gidan liman wasu na ganin sa a matsayin bid'a tunda babu shi a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam fil asl dama itacen da bine ne guda biyu yanzu kuma an yi katanga an nuna shi wadansu kuma sun ce a'a yana da fa'ida yana nuna bambancin gidan liman gidan liman wato ana nufin inda liman ke shiga eh inda liman ya tsaye ba gidan da liman yake kwana ba gidan liman wajen sallah to wasu sun ce bid'a ne wasu kuma sun ce a'a yana bayyana kamar inda liman yake tsayawa kuma da alƙibla akwai sabani da tsakanin malamai duk lokacin da zakariya ya shiga almihrab wurin ibada waje da inda rizqa zai samu arziki na arrizqu ba ana nufin kuɗi ba ana nufin abinci domin rizqu wato da kuɗi da abinci da gidaje duk sunan su arziki hatta da arziki na jama'a shi ma arziki ne Allah ya baka mutanen da suke tare da kai duk lokacin da matsala ta taso za su iya maka tsaye gurgurdun ikon su to nan rizqa ana nufin arziki kalma ta arziki cikin Qur'ani tana nufin abincin da ma za a ci kaji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid yace rizqan lil ibad a cikin bakara kuma yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al arda firashan was sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum kaga ashe abincin nan arziki ne tunda ana iya sayar da shi kuma a baka kuɗi kenan ya nuna maka cewa ma shi ma wato abinci abincin yana iya komawa matsayin arziki malaman lokaci suke cewa akwai wani kuskure da ake aikatawa shine sai ka ji mutum ya ce maka kullama ra'aituka kullama tazakkartu duk lokacin da na ganka ina tunawa sai malamai suka ce wannan kuskure na shi kullama guda ce tana buƙatar jawabu sharti babu zance a ce ayi ta akidil jawabu sharti domin in ka kawo kullama kullama kamar jumla biyu ne ka kawo masu shar'i amma in ka kawo jumla ta shar'i ya kamata ka kawo jawabinta tunda da kulluna da ma aka hada wadda take na tazakkartu kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa bai ce kullama dakhala alaiha zakariya almihraba kullama wajada indaha rizqa an gane ko al-sheikh abdul latif shuwairif ya kawo wannan a cikin littafin sa in ban manta ba at-tadribatul lughawiyya juz'i na biyu cikin wato al-akhta'u shai'a to duk lokacin da zakariya zo zai iske arziki a wajenta qala ya maryamu anna laki hadha yace maryamu ta ina wannan yazo miki qalat huwa min indillah tace daga wajen Allah ne ma'ana suka ce wasu malamai suka ce saboda shi Zakariya Maryam yayi mata ɗakin ta yana aza wato abin da mai ake cewa tsauni ko tsare wanda dan yake kamata abinci ya sauko ku babu mai shiga to ya an kai iske abinci wajen ta wadansu kuma suka ce a'a banda ma haka yana iske abincin sanyi lokacin zafi ya iske abincin zafi lokacin sanyi kuma ba shi ya kawo abincin ba to waɗannan dai abubuwa ne da ake faɗa amma dai shi dai Qur'ani abin da ya nuna yana iske wani arziki na abinci wanda ba shi ya kawo shi ba kuma ya gane ba shi ya kawo shi ba anna laki hadha ce daga ina ki samu wannan qalat huwa min indillah tace daga wajen Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzitan da wanda yaso bighairi hisabin ba tare da lissafi ba na'am sai Allah ya to hunalika da zakariya urabba na'am qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a to hunalika a wancan wuri ko kuma hunalika a wancan lokaci ko hunalika dan saboda abin da zakariya ya gani domin shi ismul ishara wani lokaci na zakkuwa bi ma'anar ta'lil sai Allah ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq suna kashe annabawa ba tare da gaskiya sai ce zalika bima asau wancan dalilin da yasa ya faru kenan hunalika wani lokaci na iya zakkuwa bi ma'anar at-ta'lil dan saboda haka ko ko hunalika a wancan wurin ko ko hunalika a wancan lokacin da a zakariya rabba ko da a zakariya urabba zakariya sai roki ubangijinsa qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yace Allah ka bani dhurriya tayyiba kaga Allah bai ce Allah ka bani ƴaƴa masu yawa ba bai ce Allah ka bani mata ba bai ce Allah ka bani maza ba domin wadansu sun fi son ƴaƴa mata musamman a kasashen Laraba a wannan zamani tunda ana kama sadaki mai yawa nun ko nan kasashen mu an fi son ƴaƴa maza saboda kana da gonaki kana buƙatar katta majiya ƙarfi wanda za su yi maka noma gidan mai kuɗi kuma an fi son a haifi ƴaƴa maza saboda wajen gado su samu mai yawa an gane ko gidajen talakawa kuma wani lokaci an fi son a haifi ƴaƴa masu kyau saboda su zo su aure masu kuɗi a samu abin nan ala ayyati hal Wai suna kawo hikaya cewa idan aka yi aure eh sai ka ji mata suna cewa Na'am.
abin nan kai suna cewa Allah ya sa gidan zamanta ne to na'am mai kuɗi ta aura na'am in ka ji kuma suna cewa to Allah ya bada zama hakuri na'am Allah ya bada zama hakuri to shi kuma wannan eh babu talaka ne.
babu babu abin abin nan Eh, yawwa in ka ji kuma suna cewa Allah ya bada zaman lafiya na'am to shi kuma akwai kishi a cikin gida Na'am, to da duk abin da dai za su ce, su ce abin da dai ake nema shine nasara duniya da lahira.
Na'am.
Zakariya dai bai haddada jinsi ba ko adadi, bai ce maza ba kuma bai ce ɗaya biyu uku hudu ba, shi dai zurriya tayyiba ya roki Allah innaka sami'ud du'a yace Allah kana jin addu'a. Na'am.
آه، هيك توا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله وأن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين To ne ya kamata mu dakanta cikin wannan aya. Fanadatuhul mala'ikatu ko fanadahul mala'ika. Wato nada eh, nadatu na an ce mala'ika ta kira shi. wasu mus- eh, in mun diba imamu hamza da imamu eh, kisa'i da imamu khalaf sun karanta da fanada kaga nan ba a kawo abin nan ba mufrad to an ce fanadahul mala'ikatu mala'ika ta kira shi fanadatul mala'ikatu mala'ika ta kira shi ko ko mala'iku sun kira shi Mm.
domin ya kamata a ce fanadahul malaku Mm.
sai aka ce almala'ikatu waɗansu malamai suka ce nan mala'ika guda ne amma an ka kawo shi jam'i saboda girmamawa Eh.
waɗansu malamai suka ce a'a nan abin da ake nufi mala'iku ne masu yawa sun zo tare da wani mala'iki saboda isar da saƙon Allah Mm.
ina fata an fahimce ni Eh, sai ta kira shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye a cikin yana sallah fil mihrab a wurin ibada kaga wannan yana nuna cewa wato an karba ma addu'arsa ya roƙa an karba ka kamanta da tafsirul qur'ani bil qur'an da muka yi zance sannan kuma eh, yana nuna cewa gashi yana ibada wannan bushara ta zo mishi kuma a wurin ibada ashe tsare ibada yana daga cikin abin da ke sa Allah ya karba maka هكا هكا مم.
anna Allah yubashshiruka bi Yahya ko inna Allah yubashshiruka uh, wato uh, bi Yahya in muka diba wato Imam Hamza da Imam Ibn Amir sun karanta wato inna Allah kenan sai zamanto istinaf ne labarin za a bayar anna Allah kuma kenan nan tafsiri ne na kiran da aka yi masa Mm.
anna Allah yubashshiruka ko yabshuruka in muka duba Imam Hamza da Imam wato Al-Kisa'i su suka karanta yabshuruka to yubashshiruka Allah yana ma bushara yabshuruka kuma yana ma bushara kenan eh, yabshu- bashara yabshuru da kuma bashara yubashshiru tabshiran duka suna dukan ma'ana daya Allah yana maka bushara bi Yahya da Yahya musaddiq wato shine ake cewa wanda Allah ya sanya masa suna da kansa Mm.
an gane ko musaddiqan bi kalimatin min Allah yana gaskata kalima ta Allah shine annabi Isa saboda an halicce shi da kalima ta Allah kun fayakun ko ba haka ba wa sayyidan eh, kuma sayyid shugaba ne an gane ko asalin shi saywid ne daga sada ya sudu sai aka ce saywid da mai ya'un da eh, mai wawun duka in sun ka hadu za a yi ta'ki wato za a maida su da ya'un kaga hana yahunu sai a ce hayyin sada ya sudu sai a ce sayyid an gane ko si- siga ce wato sayyid shugaba ne wa hasuran suka ce hasur daga hasur ne shine wanda bai zo ma mata da yawa daga cikin malamai sun nuna wannan fassara ba ta yi ba saboda a ce mutum bai zo ma mata ba wani yabo bane Eh.
annabawa mafi yawancin su ai sun zo ma mata ba wani abin illa bane in dai aure ne mallan gaso ko ustazu Mm.
to in dai ya zo wajen neman aure na an gaishe yana fira eh kuma ba tare da ya zo gidansu kuma iyaye sun san da zuwan shi kuma aure ne za a yi to kaga nan ba abin aibantawa bane Haka.
Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية mun turo manzanni gabanin ka kuma mun sanya musu mata kuma mun ba su zuriya to mi anna abin kunya da an ce an ga malam ya nemi aure malam a ganshi yana fakarai ko yana neman yana zalai abin da ke cewa zalai da zabarmanci ko fakarai neman hira irin wanda ba ta aure ba to kaga wannan shine abin kunya an gane ko shine aibi an gane ko wa hasuran wasu malamai suka ce hasuran shine wanda yake kamewa daga sabon Allah to shine abin da ma ibnu kathir ya firin jayarwa don kalma ta hasuru tana nufin sha makancewa daga wani abu fa in uhsirtum famastaysara min alhadi kaga an sha makance ku wa nabiyyan kuma annabi ne an gane ko min salihin kuma yana daga cikin mutane na gari to ko nabi'an min salihin yana daga cikin mutane na gari eh an ce nabi'an wasu sun kace da shi da nabiyan duk ma'anar su daya wasu sun kace a'a nabi'an wanda an ka ba labari ne kuma zai ba da labari domin annabi za a bashi labari kuma shi ma ya ba da labari nabiyan kuma daga naba yambu ne idan tafa'a idan ya daukaka to kaga duk annabi dai mai daukaka ne kuma minas salihin yana daga cikin mutane na gari sai malamai suka ce to anan ya an kai kuma an kace yana daga cikin mutane na gari alhali kuma annabi kimarsa ta fi zanta a ce yana cikin mutane na gari wasu malamai suka ce na minas salihin ana nufin annabin Allah ne wasu suka ce a'a mina salihin mutane na gari saboda shi kasancewa na gari mataki mataki na ban sani ba ko an fahimta wato ko cikin nagari akwai manya manya ko cikin maza akwai mazaje haka cikin mabannata kuma akwai manya kuma ko wata jahannama aljanna ma kanta mataki mataki ce matsayin mutane ba ɗaya bane duk da yake babu hasada cikin aljanna shi yasa Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ko wani yana da wani matsayi amma ba mai hasada wani su ko yan wuta wani yafi wani munafiqai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ka gani ko suna kasan kasan wuta sannan Allah ce thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya ko utiya cikin kowace al'umma za a zago waɗanda sun kafi wato keta hurma ta Allah subhanahu wa ta'ala da girman kai ga ayoyinsa ka gani fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da kiyama za ta tsayi za a ce a shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin wato azaba kaga masu karitar da azabar kabari da suke cewa to babu azabar kabari to kaga fir'auna gawarsa yanzu a fili take fal yawma nuna jika bi badani kali takuna liman khalfaka aya kuma Allah ya ce ana nan ga mai azaba babu kuma wanda ya taba zuwa kusan fir'auna yanzu ya ji zahi ko ya ji ƙara ko ya ji wani abu na azaba da ake yi ma fir'auna to kidan kaga wannan cewa babu azaba kabari al'amari na na gaibi kakkata ka karyata wato qur'ani kana son ka karyata hadisi ka karyata qur'ani tunda fir'auna ana nan ga mashi azaba kuma Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya ana gitto su da azaba safiya da marici wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar da kiyama za ta tsayu za a ce a sa su a cikin wato mummuna azaba a gurguje minas salihin daga cikin nagari kaga annaba da dama Allah ya siffanta su da nagari wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin kaga annabi Ibrahim ake zance annabi Yusuf yace rabbi qad ataitani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka rishkar da ni da mutane nagari to nan wato suna nufin daukaka suke nema cikin mutane nagari kafin mu wuce akwai mas'ala ta ƙarshe shine cewa in an ce as-salih mutum nagari al-muslih mutum mai son a kawo gyara cikin al'umma to kullu muslihin salih wa laysa kullu salihin muslih dukkan mutumin da ke son a kawo gyara cikin al'umma to nagari ne amma ba duk mutumin da an nagari ba yake son a kawo gyara cikin al'umma to shi nan da anka ce Allah ya sanya shi daga cikin salihina to kuma sai mu gane ta wani nassi cewa yana daga cikin muslihina shi Yahaya din don mi don Allah ya ce ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al hukma sabiya ya kai Yahya ka riki littafi da karfi ba ana nufin ba ya kama ya rike kankan ko da bai aiki da shi ana nufin yayi aiki da shi kamar yadda an ka ce annabi Musa fa khudha bi quwwatin ka riki at-taura da karfi lalle ana nufin ya rike ta kattafa amma kuma ana nufin yayi aiki da ita to kuma na'am wa atainahu al-hukma sabiyya mun bashi hukunci tun shina yaro kinan kaga kuma mutum ne nagari wanda yana kawo wa gyara cikin al'umma shi yasa malamai suke cewa as-salih yuhibbuhu an-nas mutum wanda an nagari mutane na son sa al-muslih la yuhibbuhu an-nas illa illa wato al-salihin shi muslih ba kowa yake son sa ba sai mutum nagari da wanda ke son a kawo gyara cikin al'umma yanzu idan muka dibi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da yana makka shekaru 40 mutum ne nagari kowa yana son shi amina ake ce mishi nagari nagari nagari nagari amma lokacin da ya fara da'awa ya ce a bar shirka a bar zina a bar kaza sai adawa ta taso ana ce mishi mahaukaci a ce mishi sha'iri mawaki a ce mishi a'a koya mishi an kai dan sihiri babu abinda ba a faɗa a kansa ba shi yasa matukar kana son ka kawo gyara cikin al'umma to kai ko sai kai hakuri da abinda kai da abinda ba kai ba duka za a gaya maka wannan kuma idan kana son ka kawo gyara cikin al'umma cikin yan uwanka zaka samu matsala matanka ma zaka ga suna ganin ka dame su ƴaƴanka za su ganin ka dame su al'ummar da kake cikin ta za ta ganin ka dame ta sai in an rasa ka ko ka mutu ko ka tafi abinka ko ko abin da kake musu gargadi bala'i ya sauko musu daga Allah sai a ce a'a ai kai ne mutum na gari ko ko ka faɗa musu gaskiya dan haka irin waɗannan abubuwa ya kamata mu fahimce su na'am kinan sai mu koma zuwa ga istinbatatil na abin na
nan fadar Allah madaukakin sarki inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin
zurriyatan ba'daha min ba'd eh wallahu sami'un alim na farko zan fahimci cewa akwai zabi na Allah Allah yana zabi in ya kalli ni ka tana da kyau haka sai Allah ya zabe ka abu na gaba waɗanda zamu gane Allah ya fifita su akan talikai gaba daya sannan kuma zamu gane cewa idan mutane na gari ne to galibi 'ya'yansu na zamantowa na gari eh an gane ko duk da yake ƴaƴan suna iya zamantowa ba na gari ba amma dai galibi zurriyatan ba'dha min ba'd kaga ya nuna cewa sashen su daga sashe ashe mutane na gari suna haifa ƴaƴa na gari duk da yake yana yiwuwa mutum na gari ya haifi ɗa wanda ba na gari ba kamar yadda annabi nuhu ya auri ya haifi ɗansa wanda suna ce mai kan'ana duk da yake babu wani dalili kan sunansa amma dai kaga ya haifi ɗa wanda ba na gari ba an gane ko kuma eh, annabi ibrahim kaga babansa yana akan shirka shi ko yana akan wato gaskiya duk da yake akwai sabani tsakankanin malamai cewa shine babansa ko ko mahai- kuma mahaifinsa na ko abin ga amma dai zance wanda malamai sun karinja shine cewa babansa na wanda ya haife shi Mm.
na'am Eh, sai kuma Allah ya ce id qalat imra'atu imrana rabbi na'am nan kuma zai nuna mana fa'ida ta ikhlasi Mm, Allah ya bada labarin ta cikin Qur'ani ba tare da ta yi alƙawari da Allah ba in ni ma aiki Allah ka ambaci suna na cikin Qur'ani mm, Allah ya kawo labarin ta amma saboda mace ce ta gari ta yi aiki don Allah wanga abin da ta yi tsakanin ta na da Allah to sai Allah subhanahu wataala ya bada labarin ta dan mata su yi koyi da ita dan mu ma mu zabi matan da za su iya eh, yin irin wannan aikin ka zabi matar da ko ka mutu baka shakka ƴaƴanka ba wadda kana da rai ba da kai da ƴaƴanka duka kana ganin za ta ja ku zuwa ga halaka mm, a'a wadda ko ka mutu za ta iya kula da ƴaƴanka ta'aza su bisa tafarki na gari na'am mm. Eh, innaka antas sami'ul ya rabbi alim inni nazartu laka ma fi batni muharrara Mm.
eh tace Allah na yi maka alwashin abin da ke eh, abin da eh, dana eh, abin da ke cikin ciki na muharraran na baka shi ana son ƴaƴanka kai fatan su yi ma Allah aiki sak Mm, eh ba wai ka samu ƴaƴa ba don saboda kai su amfane ka kawai ko don su amfani kansu a duniya a'a su zaman to za su amfa za su yi ma addini hidima to sai ka iske sun amfane ka kuma sun amfani al'umma kuma sun amfani kansu idan addinin ya tankwaro su bi kenan.
yawwa sannan kuma kullum mu yi tunanin ƴaƴanmu su zamanto masu amfani kuma mu saman musu aiki na gari kaga ita ta zaban ma ɗanta ko ƴarta ko abin da ke cikin cikinta abin da take fatan ya kasance Mm, kafin ma ya zo a duniya mm.
na'am
فتقبل مني نعم.
أنا سميع العليم تاروك فلما الله أكاكا.
وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى ولا أعلم بما وضعت na'am Allah shi ya sa abin da ta- ta haifa mhm.
وليس الذكر كالأنثى ta ba da uzurinta وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك na'am kaga sanya ma ɗa suna na gari tunda mun ce Maryam suna ne na ibada mai bauta ma Allah to kaga nan suna ta samu damar ɗanta suna na gari sabanin yanzu mutanen mu sai ka iske sun shiga cikin internet sun ɗauko sunan wani balarabe ba su san ba ma kirista ne ko musulmi ne ko shashasha ne ko ni mawaki ne Eh, ya kamata ka neman ma ɗanka ɗa ko da sunan mutumin na gari ne to ka nemi sunan wani sahabi ya zama to a'a ba wai don saboda kana son wani ɗan ƙwallo ne ko wani mawaki ka sa suna ba a'a akwai wani sahabi ko wani mallami da adda wannan suna ko wani annabin Allah amma shi wani saboda ƙaunar da yake yi ma ɗan ƙwallon ne ya sa sunan ko da suna ne na gari ya kamata ka dibi wani mallami ko wani annabi shi adda wannan suna ko wani sahabi amma ba wai ka- kuma ka zo ka ɗauko suna ba baka san ma'anarsa ba baka tambayi malamai ba sai ka zo ka sa sai a zo a iske sunan ba suna ne na gari ba da haka zaɓen mu ƴaƴanmu suna na gari yana daga cikin abin da zamu fahimta a nan آه، kuma kaga sunan ya bi ta mai ibadar Allah kuma ta zamanto mai ibadar Allah إيه.
na'am وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك من الش- آه، وذريتها.
وذريتها من الشيطان الرجيم to kaga wannan kuma yana nuna cewa ka rinka mai ƴaƴanka addu'a na kariya daga shedan ba wai ka ta tsine musu ba ƴan iska ƴan banza tambadaddi ba ku da albarka sai kun gani eh, mutane ga sunan dai ya kamata ɗanka ka, eh, in za ka yi musu mata musamman za ka iske yanzu maimakon a ce ma yaro eh, a sa ma suna yaro suna mai kyau suka iske ana bacin shi eh, ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza tsinanne tambadadde kaskantacce kaga ya kamata ɗanka ko laifi yayi ko ɗanka laifi yayi kai suka ce ji na- ji shi don Allah ji shi don Allah ɗan ga mai albarka haka ne kamata ka kasance ji shi shirya da kai da laraba ke ta eh Allah eh hadakallah Allah ya shiryar da kai to kaga ayan wannan abu ne mai kyau amma kana ce ma danka tsinan ne in an kai dace da lokacin da ake karɓar ibada sai ka halaka yaro kuma dan nan ko ka mutu sai a tura maka mishi na zunubi sannan kuma ba yadda za a yi a kankare sunanka daga kasancewa ka mahaife shi ko kana lahira sai an sa wani dan wani in ya biyo sai an ce wani dan wani kuma wace riba gare ka in danka ya lalace ka mai ita wata riba gare ka ni ka ci Allah ya kyauta duk wanda danka ya bata maka dare ko ya bijire ma addu'a ya kamata kai masa ko ba haka ba Mm.
na akar magalla da Allah ke tofa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa anbata nabatan hasan wa kaffala zakariya ita mahaifin maryam mutuwa ne ta yi kuma na an ce Allah ya karba mata addu'ar da ta yi eh shine abin da ake zance Mm.
Allah ya karba mata addu'ar da ta yi mm, shi yasa ce bi qabulin hasanin wannan yake nuna mana cewa idan mutum yayi magana mai kyau yayi addu'a kuma yana da kyakkyawan niyya Allah zai cika mishi Mm.
sabanin mutanen mu daga cewa insha Allah insha Allah ashe ƙarya ta su kai dama don su gitta sunan Allah na su wala su walakantar da alƙawari in kai magana ce to ai insha Allah ne ce ma shi ko tun lokacin da ya dauki niyyar bai da niyyar bai da cika niyya Allah ya san irin waɗannan mutane to anan kuma zamu gane wani abu tunda Allah ya ce ya karba mata malamai sun kai istinbatin wata mas'ala cewa uwan Maryam lalle tana da cikin masu jin tsoron Allah eh dan Allah ya ce watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin Allah yana karba gawa gawa masu jin tsoron Allah to Allah ce fataqabbalaha Allah ya karba mata kenan ko ta zama to daga cikin masu jin tsoron Allah idan mun kai istinbati a cikin wannan nasi eh. to sai kuma da Allah ke tofa taqabbala rabbuha bi qabulin wa anbata nabatan hasan wa kaffalaha zakariya Na'am, nan kuma abin da zamu fahimta cewa idan kan mutu ‘ya'yanka Allah zai kula da su in ka yi ma Allah aiki. Imrana ya mutu, matarsa da yake ya zaɓi mata ta gari gashi ta kama hanya ta gari. Sannan kuma sai Allah kawo mutane na gari su tarbiyyantar da ‘ya'yansa. Ashe in ka yi ma Allah aiki kakka damu da bayanka.
eh Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha in ka ji tsoron Allah ko ka bar zurriya bayan ka Allah zai tsare ta dukiya in ka bar musu za a iya wawashe ta amma in kai mutum nagari ne ka neme ta ta hanyar halal to Allah zai kare musu ita wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah baban su ya zama to nagari kaga sai Allah ya kawo Khidr da shi da Musa Musa ulul azmi minar rusul Khidr annabi amma sai Allah sa suka tada wannan katangar ƴaƴan kuma Allah yana nufin wato fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma Allah ya nufin sai sun girma su fitar da dukiyar su ashe saboda baban su ya- wa kana abuhuma saliha baban su nagari ne ba amma ce ma muslihan ba ma to ina ga mutun ya zama muslih a cikin al'umma an gane ko mai kokarin kawo gyara cikin al'umma na'am wa kafala ha zakariya kaga sai Allah ka mutun nagari a wajen a wajen ta kuma ya dauki nauyinta kaga kuma mutane sai eh, Maryam ma sai da aka yi riganganto wajen ta- neman tarbiyyantar da ita wa ke son ya Wazo- saboda in kana nagari kowa na son a ce ya ribantu da abin da ka bari bayan kai mata aiki kaji Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ana gaugawa ma wa ma zai yi rikunta ba dan wai saboda saboda tana mace ba in ta girma wani ya bada ta kadan shi a'a saboda babanta mutum ne nagari a cikin al'umma na fata an fahimta haka hau آه، قال تهم من آه، قال كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب وجد عندها رزقا نعم.
قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير To حساب.
kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab dakhala alaihi ka shiga ga mutum dakhala fihi ka shiga cikin gida ko rami dakhala hu ka shiga cikin gari kaji Allah ce wa man dakhala hu kana amina shiga cikin gari dakhala al-madinata ka shiga cikin gari dakhala fil baiti ya shiga cikin gida dakhala alaihi ya shiga ga mutum suna bambanta wajen f- f- fassarar ma'ana to kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada inda harisqa wannan malamai suka ce wannan yana nuna akwai karama amma ba ta ƙarya ba shi mai karama ba shi ke cewa Allah ya min karama ba ko ku zo ku ga karama ta duk lokacin da Zakariya ya zo gashi annabi ne amma sai shi iske wani abu da Allah ya bata wanda bai bashi ba a matsayin shi shi na annabi qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah da ya tambaya sai tace daga wajen Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzuta wanda ya so ba tare da wato lissafawa ba na'am Eh, آه، karamar na aka ramaka Allah me bambancin ta da wannan mu'jiza to ita mu'jiza abu ne wanda eh, Allah zai bada shi don a yi tahaddi da shi a kalubalanta ita ko karama ba don kalubalanta na ba don shi zakariya ba don ba don Maryam ta kalubalanci al'umma an ka an kai mata shi ba Eh, kuma ga- ba- ba ba a ce ita k- mu'jiza ana son a bayyana ta ita ko karama ma boye ta ake yi mm, an gane ko آه، هنالك دعا زكريا ربه na'am wannan ya nuna cewa bai dace mutum ya yi hasada ba in ka ga wata baiwa ga wani to ka nemi Allah ya baka kaga shi zakariya bai hasadan maryam ba sai ya roki Allah da ya ba maryam ya bashi sannan kuma Allah da ya ba maryam da suke cewa abincin zafi ya gane shi cikin lokacin sanyi ko abincin sanyi ya gane shi lokacin zafi tunda Allah da ke iya kawo abinci ba ta hanyar asbabukin da muka sani ba ko Allah da yake iya kawo abincin zafi lokacin sanyi to yana iya bada da shi yasa zakariya ya nemi Allah subhanahu wataala ya bashi da na'am to muna fatan na'am dan karasa ka dan mu dan karasa wannan aya
yace fanadatu almalaiika eh rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bani dhurriya tayyiba mun ce ba wai ƴaƴa ba kawai maza ko mata ko maza da mata ba adadin su ba kuma masu albarka wato ana son dai mutun ya yawaita roƙon Allah dai ya bashi nagari na'am fanadatuhu almalaiikatu wa huwa kuma yace innaka sami'u du'a Allah kana jin addu'a ka san abin da nake so kuma ka san niyyata na'am fanadatuhu almalaiika na'am wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab wannan ya nuna cewa mutum shi tsayu ga ibada zai sa a karba mishi annallahu yubashshiruka bi yahya Allah ya bashi da yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata kalima ta Allah shine annabi Isa Allah ya bashi salihin ya- salihin wa sayyidan kuma shugaba wa hasuran da kuma mai kamewa daga munanan ɗabi'o'i wa nabiyyan kuma annabi ne minus salihin sai ka roki Allah Allah ya baka da eh, mai gaskata annabi Isa cewa Allah- da abin nan dan- ba- abin nan bawan Allah ne ba dan Allah bane mai tauhidi kenan da wanda yake shugaba ko cikin ilimi ko cikin dukiya ko cikin wani abu ka roki Allah ya baka da hasuran mai kamewa amma kakka ɗo- kakka roki Allah ya baka da annabi don yanzu an riga an liƙe annabta
haka ne innahu la yuhibbul mu'tadin yawwa yawwa masu ƙetarewa cikin addu'o'i muna fatan to yan uwa dai ga abin da ya sauƙaƙa na abin nan Ah, insha Allah nan zamu ja labulen shiri Ah, yan uwa muna fatan abin da muka faɗi ya zama daidai Allah ya mana jagora ya bamu ladashin da Amin.
muka kuskure Allah ya gafarta mana Amin.
waɗanda suke ɗauke da wannan shiri masu zawa su gabatar da kuma daga malam mai injin da sauransu muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi da Amin.
gidan radio da Amin.
gaba ɗaya.
Amin.
Allah kuma ya albarkaci mu ya albarkaci garin mu Amin.
wannan ah, da ƙasar mu gaba hadari da ɗaya muka gani Mm.
muna fatan Allah ya sauko mana ruwa masu albarka Na'am, da Anan ƙasa ya gaba ɗaya.
kamata mu Da ƙasa dakata.
gaba ɗaya da To ƙasashen Allah- musulmai.
Allah ya bi ka muna sauki kuma Allah ya albarkace mu duniya da Amin, lahira amin Mm.
amin amin Tawo.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh